أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقنادي فريد دهري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق أهلاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف برجاه رسول الله يا أئمة شيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل اختيارنا في اختيارك ولا تجعل إلا إليك إقرارنا يا ربنا يا خالق العوالم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعمد والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم muna zama na ɗari da hamsin daidai a cikin jawahirul ma'ani jiya mun yi magana akan abin da ya shafi a halin zahir luwaƙi ke da ma'anufosin gari na fi baharul hawaii fala kalamu ma'ahu wala alaihim kamar yadda malaman sufa suka faɗa yau za mu ci gaba da haƙiƙatul ujubi mene ake nufi da haƙiƙatul ujubi shawar jani an tambaye shi me ya haƙiƙatul ujub sai ce haƙiƙatul ujub ko istizamul amal wani siyanun min nasallahi alai mutum ya girmama aikinsa irin ba banda mu waye ya kaza ko ya kaza ya yi tallan kansa dai cikin aikin da ya kuma ya mance kyautan Allah ce ta fito a jikinsa shine minnatu adamu ru'atul minnatu nan ba karamin musifa ba ce nisiyanu minnatullahi alaihi kenan wannan shi yake kawo ujubu wa haqiqatul riya'u shi kuma haqiqar riya huwal amal aiki ne li ajalin nas an yi dan mutane li raja'in naf'i minhum mutum yana kaunan watakila a yarda da shi ko a so shi ko a yi bar wani abu hissan au ma'anawiyan ko a hissan ko a ma'anawi aw da dafa idarrin aw haufin min aw haufan minhu ko dan a tunkuɗe cutarwa ko kuma tsoron cutarwa wannan shine riya take fita eh an yi abu ne dan kaza an yi abu ne dan kaza shi ba nuna ba ba an yi shi dan zatin Allah ba to shi ake kira riya wa haqiqatul amal to menene aikin kuma yace huwa mutabaqatu amrullahi zahiran wa batinan al'amalul mutsadika aikin da ya dace da horon Ubangiji, to shi ake kira aiki wanda ya dace da horon Ubangiji zahiri da bane min haisu ma huwa kuwa, abin da ya cancanci a yi wa Allah, wani ya ci tawajjuhu ilallahi da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah, bin fisali amrihi abin da Allah ya yi horo a yi, wannan shine amalu. kaga ojubu riya'un amalu kenan ko dama abu uku ne a haɗe a waje ɗaya wallazi ya amalu lillahi mutawajjihan ilaihi duk wanda yake aiki saboda Allah ya fuskanci Allah cikin aikin rajiyan minhu sawabu shi kuma yana neman a bashi lada ala amalihi akan aikin sa shi ko me za a ce fa hadha mahallu tarafu fihi rijal to anan ne fa aka daga karan aka daga magana ka yi aiki wa Allah, wallazi ya amalu lillahi mutawajjihan ilaihi, wanda yake aiki don Allah, ko yake yin aiki don Allah mutawajjihan ilaihi, amma ya fuskanci Allah da shi amma rajiyan minhu as-sawab ala amali amma yana neman Allah ya biya shi ladan aikin sa to haza mahallu tarafu fi rijal anan ne mazaje suka nuna kansu yawa me suka ce fa min qa'ilin akwai wanda ya ce in dai kayi aiki dan Allah ya biya ka lada ne bi ibalihi aikin ya ɓaci wala sawaba lahu ko ba shi da ladan eh wani haka yace wa min qa'ilin akwai wanda yace bisa hatihi aikin yayi wasi hatu sawabi kuma zai iya yiwa ya samu ladan wa min qa'ilin wanda suka ce bi ibda'il amali aikin ya ɓaci a tayar sawabu alaihi sai in dai kaunar ladan yayi daga cikin fadala kenan to wata haƙiƙu fi haza abinda za a ce maka gaskiyar magana cikin wannan annal amali lillahi ta'ala khalisan aiki da za ka yi wa Allah dan neman yardan Allah lalis sawali ba dan neman lada ba wala li tsama'in ba dan kwaɗayin wani abu ba wal afdalu wa ala shine mafifici mafi ɗaukaka wannan shine aikin sufaye abin da ake son amma da mutane su koma kai saboda wancan din a yi aikin ka nema lada an yarda to amma kai yaro ne a cikin tafiya wajen Allah eh kai yaro ne a tafiya wajen Allah eh an yarda level din ka kenan zalika bablan ka da ilimi kai a jiyaka in ba jiyaka ba kai dan gungu ne wannan an yarda dan level dan alladina amanu wa amilus salihati yadkhulun jannatin tajri min tahtiha al-anhar to wannan kaga wai to su su bai abin da suka tace ka yi aikin sai ka nema min fadalihi abinda Allah ya kwaɗayantar ɗin nan idan ya ga ka cancanta to a saka ciki ka yi wannan niyoyin guda biyu ka yi aikin dan shi amma yana da wata fadala da karama wanda Allah ya yi su ne ba abinda zai yi da su yana ajiye da su amma ba kayi ne in bai baka ladan ba za ku ga laifinsa to masu ka ce ayayi wannan ba komai ka fito ne tarjul fabala wal karama minhu amma kayi kana jiran ya baka lada in bai baka lada ba ya maka laifi a tunaninka ko kana gani ya zama dole ya biya ka tun da ya ce in kai in kai mar aiki zai yi la yasalu amma ya fa'al ba a tambayarsa to mu kai ba kenan dan wani abu to daga nan zai fara yanzu zai kesa wannan din kuma ka ji shi وحقيقة وتحقيق في هذا أن العمل لله تعالى كو خالصا لا للسواد ولا للطمع هو أفضل وعلا دليل قوله سبحانه وتعالى ما حكى أبن دعك حكاية عقد الزبورة يقول إن أود الأودائي ما في سو سويوا لك كما سويانا من أبدني wanda ya bauta min ligere nawali ligere na walin ba don yana neman biya shi ba ka gani wanda ya bauta min ba don yana neman in bashi wani abu ba lakin liyu da rububiya ta haƙa ha sai dan yana ganin ya cancanci haƙƙin kan haƙƙin da ya yi ka shi da ya yi ka to ya kamata ka yi mar wani abin da yake so dan shi ya yi ka ɗaya kenan wa ka nufi ba'dul kutubul munazzala a cikin littafin da aka saukar ya kulu fiha ubangiji na cewa wa man azalau mimman abadani li jannati aw nari wa yafi wani zalunci babu mai zalunci fiye da wanda ya bauta min dan ba shi aljanna ko dan yana tsoron kansa shi a wuta laulam ahluqul jannata wala nara da ban halicci wutan ba ban halicci aljanna ba alam akun ahlan li an abuda wato ban cancanci abauta mun ba kenan alam akun alan li an a abuda ban cancanci a bauta min ba kenan kaga magana rabiatul adawiya ana la abtagi bi hubbi badila bana neman musanye cikin sonka e dinka da sonka bana son ka dan ka sa ni aljanna bana son ka kuma dan kar ka sa ni a wuta a'a la abtagi bi hubbi badila sai na'am wayin kana littama'un idan mutum ya yi bi Allah don kwaɗayi ne warja as-sawab da neman lada fal'amalu sahihun aikin ya inganta maqbulun kuma an karbe shi musabun zai samu lada alaihi akan sawar salam wani abin da shauja ne faɗa kenan in ta abin imla'ihi alaina kaga an dawo an eji wa'incan maratib guda ukun an aje shi waje ɗaya saboda qur'ani ai ya faɗa za a iya yi a nemi ladan ko yawwa saboda ta an karka ɗebe kauna kar kaga ɗebe kauna wala kai asmin rauhillah wala ta'amun min makarillah kaga wannan abu guda biyu duk suna sa mutum ya kafirce amnu bi makarillahi yana sa mutum ya kafirce ɗaya da ƙauna ga ramin Allah kuma yana sa mutum ya kafirce zunzurutunsa eh to ga sunan duka wannan wahashi da ya kashe sayyidina hamza ai da yanzu zai musulun da ya ce ai shi tsoronsa an ce ina lala ya gafiru ayyun shirka biyu ya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u ma duna zalika to shi bai sani ba kar ya ce ya yi imani kuma a zo kuma yana daga cikin ma duna zalika sai ce ya yi wallazi na amanu la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a eh la taqnatu min rahmatillah kusan wannan aya ita ce ta sashe musulunta eh wala asnar wala tai asnar rauhillah kenan kar mutum ya dauke kauna to tai asun nan idan mutum ya ce shi ya sani ya tafi lahira kawai ya san wuta zai shiga ya yi mummunan zato Allah kuma haka zai game da Allah wani ya ce a kawai shi bai yadda ba shi kawai wallahi dole ne ya shiga aljanna misali saboda ai yayi kaza amdu kenan min makarilla illa alqawla khasiruna duk wanda ya amince duk innan karshen su yana sa mutum ya zama kafiri mai Allah ya kiyaye abun kamar tafiya ne a gadar langa-langa a hankali ake tafiya kasar rami ne mutum baya ma baya wa Allah shiga kutse baya yiwa kuma dole ilimi ne zai shaike ta mutum in mutum ba zai ilimi ba haka da kwatance ba zai yi ba sai dai sabaqatul inayatu ilayhi in inayan ubangiji ya rigaya to Allah kuma huwa qadirun ala an yaf'ala kulli shay wa sa'atu radiyallahu anhu na tambaye shauci jani in ji sai jalil harazmi an ma'ana ismuhu al-adad ma'anan sunan Allah al'adadu fa da bi qaulihi sai shauja ne yace al'adadu ilahi adalci na ubangiji huwa ida'uhu li kulli shay'in min nafsi ala tawaki ma sabaqa lahu fi ilm al-azal shine ubangiji zai ba wa kowane abu da kansa gwargwadon abin da ya koro tun ilmin azal bi mizani yastahilu alaihi an-naqsu da irin mizani na wanda ya koru a kansa wanda ba tauyewa wa ziyada kuma babu ƙari fahaza ma'ana ismul adal kajin an kace Allah ya shigar da kai aljanna ta ce bi fadali Allah ya shigar da kai wuta ta ce bi adali adalu na Allah da fasarar Hausa ɗaya ne idan Allah ya shigar da mutum wuta sai ya ce adakhalahu nara bi adalihi Allah ya shigar da shi wuta da adalcinsa amma Allah ya shigar da shi aljanna ya ce bi fadalihi amma wuta za ce bi adalihi to mu kuma adalci a Hausa abinda kake so a maka to in aka zaka a wuta aka ce maka adalcin Allah kenan ma'ana da akwai abin da za a yi maka fiye da wutar tun da har Allah ya sa ka a wuta to da Allah sa da ya aje ka nan saboda adalcinsa sai tsaye da kai a wuta ma'ana ka zubar da ka'idan yakin abin da ya dora ka a kai kaman Allah ya ce ka yi ka ce ba za ka yi ba kaman Allah ya ce ka bari ka ce ba za ka bari ba to ko ka san wanda ya yi kan to kenan in za a maka azaba a sa ka a wuta za ta ta bi adali bi adali Allah subhanahu wataala Allah ce mai kyau in ta min imlahi alaina imlahi da shauki ya ne mana kenan radiyallahu anhu wa min ma an sharahu sayyidina yana daga cikin abin da shehu tijani ya yi irshadi radiyallahu anhu warda man fatahu husnu wajhi fatahu ihsanun wanda hasken fuska ta ta tsere masa kyautatawa sun tsere mar wa man ra'ani ra'a tahqiq wa tibyani wanda ya gani ya ga abu na tabbatarwa kuma da bayani zaharat fil jismi fi kashfin wa fil katmani fali hafa'in wali sirrin wali ilanu zaharat fi jismi abu ya bayyana cikin jikina wajehi fi kashfi wajen bayyana wannan wa fi katmani da wajen kuyana fali hafa'in ina da kuya wani sirrin ina da sirri wani ilan kuma ina da bayyana lama halasnal najauna man tunajina aw hali aw halin lana fawqa ma narju munajina lama halasna lokacin da muka halasna muka kadaita na jauna mun tsira mun tunaji na duk wanda yayi munajaci da mu aw halilana fawqa ma narju ko ya tsare tsakanin da abin fawqa ma narju abin da muke kauna munajina wajen saduwar mu wa qajjalana ya bayyana mu tajalla fi mujalina kuma mun bayyana a wajen da aka aka so mu bayyana faman lahu mahauna duk wanda yake ganin akwai shafe mu hatta yi jarina sai ya bayyana da mu wannan shirya ne yake magana yana magana ne a dunkule akan irin me ka gani a wajensa me ka sani a cikinsa ka kalle shi a wani mizani samuwa ko rashi ko ina yana da ma'ana ya bayyana ya ɓuya wasu wanda ya bayyana musu ta me ya bayyana ta me kamar haka misali kamar yadda shi Ibrahim yake faɗa a wa hal absarat aynaka ahlama ishatun min al abd hadha al abd falal falhamdu kulluhu kamar haka wa hal absarat aynaka ahlama ishatan kaga wanda yake jin daɗin rayuwa kamar wannan bawan min al abdi هذا العبد wannan bawan falhamdu kullu komi nasu zaka ga alhamdulillah ne kamar irin wayannan wannan ana cewa atu hadisu bi ni'matillahi ne ana faɗan ni'imar da Allah yi ne eh zikira anna sayyidina Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam marida annabi Musa alayhi salatu wassalam an ambata cewa ya rashin lafiya wata rana fadala marduhu sai rashin lafiyar sai tsawaita fanadatu ashbatun sai wani itace kira shi an kilini ka ci ni fa shafa'uka ya hasulubi za ka samu waraka daga gare ni fa ƙara laha sai ya ce mata la jarama babu mamaki an Allah huwa shafi Allah shine mai warkarwa suma ba da zalika shaka mardu ila Allah ta'ala sai kai ƙara wajen Allah fa amaru bi akal tilkal ashbata sai ubangiji ya ce ka ci wannan bishiyar ta akala hashe ci fazza da marduhu sai rashin lafiyar annabi Musa ya karu fashaka ila Allah ta'ala sai ya sake kai kara wajen Allah fa amara bi jihadi ila tabib sai Allah ce je ka wajen malamin magunguna doctor kenan falan ma zaba ila tabibi lokacin da ya je wajen doctor wa shaka ilayhi ya faɗa masa labarin da yake ciki amara bi akal tilkan ashbati sai ya sake sai ce ka je ka ci wannan bishiyar ka akala sai ci fa bari a siye warki wannan shine dalilin duk lamarin mu ake neman izini duk gurin da aka sa in za ka yi abu ka ce kana neman izini to ana ɗauri abin gashi shine mai yi abin ne amma Allah ya kai ta tsalle amma in baka izini ka tafi abin sai yi eh kaga ai ita ta fara kawo kanta ya kore ta saboda tauhidi duk wannan ana nuna mana faqala ya rabbi ma haza to ubangiji ya haka faqala rabbu subhanahu wa ta'ala sai ubangiji ya ce annabi Musa shafai suka min gairi mudawa mudawacin na warkar da kai ba tare da magani ba lita alama kudraci dan ka gane kudrata ne wa bil hashishati na warkar da kai kuma da wannan ciyawan lita alima hikimati don ka san hikimar da na sa ne wa zittu fi mardika na ƙara maka rashin lafiya ne lokacin da ka ci ya lita haƙiƙi ƙahari don ka tabbatar da rinjaye na wa sadawaci da tumbena wa halattuka ala ɗahiri na ɗora ka a wajen ɗahiri na ne lita arifu tartibin mamlakaci don ka san yadda nake shirya mulkina ana shafi ni ne mai warkarwa liman asha bi ma asha in warkar da yadda na so da abin da na so wassalam in ta hannun imla ya yi alaina abin da shaujan ya rubuta kenan komi da ka gani komi da ka gani Allah yana sawa in ya ce ka je ta wajen wani ka samu lafiya in ka da wajen su sai gyale ka ka bar hanya akwai abin da yake nufi yayi shi yake shirya kayansa ai shi ne ba son duniya kuma shi yake ruguza duniya shi ne ba son duniya kuma shi yake gina duniya kuma in ka rusa duniyan ya ce a tuhume ka danne ka rusa kuma ba abin to haka abubuwan yake in ka gane kiman Allah cikin wasu abubuwa to sai a datse maka wani gurin kuma baka isa ka shiga ba wallahi sai ka ta tsalle a waje daya haka abubuwan suke Allah ce muke mu wasatu radiyallahu anhu ana haqiqatul makri an tambaye shi wacce dani akan me ne yake me yake nufi da makaru fa jaba radiyallahu anhu bi qawli haqiqatul makari haqiqan makari huwa izharun izharun ni'mati alal abd bayyana ni'ima wa bawa wa basqa halahu kuma a shimfiɗa masa ita kaga makarun lahi eh shi ne jiya maganar da muka yi lau ba sad Allahu rizqahu li ibadihi la bagaw fil ard eh kalla innal insana la yadaga an ra'ahu istagana ya bashi ne ya bashi ne eh ai abun makaru ne duk wanda kaga an bashi arziki ba an bashi arzikin dan shi kadai bane an bashi dan al'umma ne in ce dan halitta sai a ce da tanko da juli da pasto da liman da shehu da waye da karuwa da mai azumi kullum suna cikin arzikinka haka Allah zai baka sai ce amma za a kyale ka a gani za ka iya sai a turo ma kudin in an turo ma kuɗin idan mutum ya zo nema ka gaya masa ni ma ba a kwance na samu ba kaza kaza kaza kai da ka dan gwanaye to shikenan sai kyale kyale ce to wannan baka ci wannan ba in wannan ya zo ya yi daidai da ra'ayinka ne ka bashi ko za ka matsaki ko za ka kore shi to sai a maka ta gonan nan na nunuwar ƙarami eh yan ka dawo ta ran kawai ga kanun ce da gidanku eh an yi maka gobaran kuturu eh an shafe gidan an shafe arzikin baka sani eh duk abin da kari makari ne in an baka in kaga wani ya taso daga wani guri ya zo nema in ba za ka ce sa wa amma sa'ila falata na in ba za ka bashi ba to karar damar bakar magana lallame shi ya tafi da ya hakuri ba ba za ka samu ba yanzu amma waye kai kaza kaza mu a kwance muka samu kana nan katon ka da kai lafiyayye da kai kaza kaza kaza kaza makarun makarun eh Allah ya kiyaye mu suma da riju ila dayatul halaki ka gani ko abin shi zai ja shi ai ya shigar da shi ya kai halaka fi tilka ni'imata cikin wannan ni'ima wannan ni'imar ita ta ta kai shi halaka yaqulu subhanahu wata'ala Ubangiji yana cewa a ya shiguna annama na midduhun bihi minan mali min malin wa banina nusari ulawun fil khairati balla ya shuru ka gani a ya shiguna annama na midduhun suna zaton kara musu dukiya da muke yi min malin wa banina da ya yi nusari ulawun fil khairati muna nuna musu su yi gaggawa cikin alhairai ba sa bi balla ya shuru na ba su san manufanmu ba
وصفة العبد صفا باوى أن يكون دائما هائبا يا ربي bawa ya zamo da'iman ha'ifun bai jin tsoro ne min rabbihi daga ubangijinsa la ya'madu ala nafsihi bi hali kar ya yadda da kansa ta kowane hali kar ya yadda da kansa ta kowane hali in abu ya zo masa wala ma anna qalbuhu min khawfi azabillahi kar ya natsu kar ya natsar da zuciyarsa daga barin jin tsoron Allah qala subhanahu wata'ala ubangiji ya ce wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azabi rabbihim ghayr ma'mun gaskiya ne wallazina hum min azabi rabbihim masu tausasawa daga azabar ubangijinsu inna azabar rabbihim ghayr ma'mun azabar ubangiji na fa ba ba amincewa da shi eh ba komai kawai kai kana ganin kasha a ina karka yadda wal imanu lahu janahani imani yana da fukafukai guda biyu ne ba iri kaman tsuntsu janahun akwai junahun wa huwa al-awwalu akwai junhi na farko huwa al-khawfu shine tsoro wawa taujihul kalbi shine yake girgiza zuciya don hashetul wa'idi na daga tsoron alkawarin narko alwa'idi wa fil hadisi ya zo cikin hadisi qala alayhi salatu wassalam manzon Allah ya ce almu'minu shi mu'mini yara zunubuhu ka annahu qa'idan tahta aljabal yakhafu an yaqa alayhi shi mu'mini kullum gani yake kamar yana gindin dutse dutsen zai gunguro masa haka yake gani wal munafiqu shi ko munafiki yara zunubuhu kadhubab marra ala anfihi gani yake kamar zunubi kawai dan dan wannan yace kamar kukan kuda ne zai zo ya wuce hanci zafin bai dauke shi komai ba kai ko akwai bala'i Allah ya kiyaye wal junahu sani fuka cikin na biyu huwar raja'u kaga alhaufu war raja kenan billahi subhanahu wata'ala shi raja'i cikin Allah bi an yi gafira lahu yana neman Allah ya gafarta masa wala yu'adhibahu kar Allah masa azaba wala yatawqaw fi al-iman imani baya aukuwa cikin wannan in ba mutum ya san ba in ta mahabar raja idan in ba wa'annan guda biyun ba to anan ne imani yake tafiya ciki bayan al-hawfi war raja eh wa kanu yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashin to ka gani zai ce fa iza tamahhada raja wahdahu idan ka tsantsance kauna kawai a wajen Allah bila haufin babu tsoro kana aminan ya zama wai mutum ya aminta da makari kenan wal amn min Allah ta'ala da magana ma wal amn min Allah ta'ala kai amnu da makarin Allah ainu kufurin billahi tsantsan kafirci ne wai za ta mahadal haufu idan kuma ka tsantsantar da tsoro zalla wadau kana ya asa min Allahi kawai da ka ga ai Allah ma ba sauki cikin lamarin sa azza wa jalla wal ya asa min Allahi shi ma dai kauna ga wajen rahaman Allah ainul kufri kaga dole sai ka zamo ragaban wa rahaban ragaban wa rahaban dole wa'annan abu biyu su ne saka a tsakiya in ka ji tsoro na shiga wuta ya maka yawa to ana son kuma ka sa ƙaunar rahaman ubangiji ba warware maganar bayan fa wancan kujeran maganar daban wannan kujeran maganar daban shi mutum daga yaro zuwa ya kai tsoho yana hawa martaba tara ne kuma duk sunan shi mutum mutum ifilun waladun غلام رجل أو شاب رجل كهل شيخ حريم فان duk sunan mutum ɗaya kowane kujera kuma akwai abin da Allah ke nufi shi kowanne ɗifilin daban waladun daban gulamun daban shabun daban zakarun damin rajulun daban kahalun daban shehun daban harimun daban fanin daban kuma shi kadai ne ba canza ba amma wannan kujeransa na fanin da kujeransa na harimun ba daidai yake da kujeransa na ibilin da da waladun da da gulamun da waladun da shabun ba ba ɗaya ba Allah kiyaye wa biya mana ya kulu sharishi wala taryanna fil ardi dunaka mu'minan baka isa ka nuna ba fi ardi dunaka mu'minan wala kafirun hatta tajibu fil qabri yawa ba za ka wala taryanna fil ardi dunaka mu'minun ba za ka ce ga wani mumini ba wala kafirin ko kafiri hatta tajibu fil qabri sai an mutu ake ganewa fa inna hisamal amru an ka mugayibun domin ƙarshen mutuwa ƙarshe yadda kowa ya koma ga Allah a ya ɓoye maka ne ba ka isa ka sani ba da ga musulmi musulmi amma kuma mutu ba daidai ba za ga wancan kana gani ba musulmi ba kuma shi kuma ya mutu daidai sai kai anan kana kallon shi dan iska in kuje lahira ka ce yana cewa da Allah dan buɗa mar abin shi ya zo nan sai kuma kana ganin shi ba shi bane eh wa man laysa za hasaru yukhaf min al makari duk wanda ba irin wannan ba to ana ji tsoro daga makarin ubangiji dan kare ya tsora kansa kawai ya ce ya kai in wassalam in tanin imlayi alaina radiyallahu anhu wa min kalamihi yana daga cikin zancen shautu jani radiyallahu anhu qala kullu al-arifina fi shughuli an Allah ta'ala dukkan arifai cikin shugula ga Allah li'annahum baqalahum daraban min huzuzihim abinda ya saura a gare su suna da rabo na hazi illa ahli tajallil akbar sai wanda suke da tajalli mai girma allazina la haza lahum fil jannati wanda ba su da hazi cikin gidan aljanna fa innahum indahu subhanahu wata'ala su a wajen Allah muqayyiduna fi hadarati qurbi an dabaibaye su ne a hadaran kusanci wa wasalahum bima la tudiqul uqul wasfu an sadar da su da abin da hankali baya baya fantuwa da shi walau annahu wasala al-arifin bi tajalli lahum da annahu lamarin ubangiji da ya sadar da wa'annan arifai bi tajalli lahum tajallin sa ya sadar da su wa ma adahum fi dalika da abin da ya ba su lazabu da sun narke min haibatul jalali saboda haiban ubangiji fa inna haula'i wayannan laltifatan lahum fil jannati ba sa waiwaye cikin aljanna wa na'imaha da ni'imanta wala ibratan lahum biha ba sa ibrama da an yi da au juddat au udimat an samar da ita ko an rasa da ita waqihim wa wafihim yaqulu ba al arifina akan haka ne waɗansu ba dan arifai suke wasu ba ruwan su da aljanna gaba daya saboda wa hum ahlul ahlul muqarrab muqarrabuna qaumun mutane ne bi shahawatil farji wanda suke sha'awar mata wal butuni ciki a cusa masa mas'uluna sun shagala wal mujalasatil qawmil akharuna da zama da wadansu mutane daban fama faza billahi jarihim kuma ba wanda ya amfana da Allah kamar su fa yana fi kulli lahazatin a kowane laza ya tajalla alayhi jima nasabatu litajallil awwali ana musu tajalli irin tajalli na ubangiji alayhim akan su ma nasbatu wanda suka suka saboda nasbar da suke shi li tajallil awwal irin tajallin farko kalbari ila nuquda kaman kaman kogi ne da nuquda wato ga shi irin kujerun yanzu kaga a gwamnatance akwai mutanen da ake warewa a hana su aure ana su mu'amala ma da mata don gwamnati tana son ta yi wani aiki da su amma duk abin da suke so a duniya za a yi masu kuma ko fita yawo ba sa yi saboda a cimma wani buri akwai mutanen da su kuma duk wani aiki na ƙazanta za a sa su a ciki saboda mu'amalan da Allah ake son a yi da su a gwamnatance wanda da wannan abin su kuma za su ciro waɗansu su kuma daban suke akwai waɗansu mutanen daban haka dai yadda ka ga irin haka ka ga wayannan ga sanan ba ruwansu da aljanna ba ruwansu ba san ma da ita da ni'imanta ba ka ga min ahlul qurbi ga waɗansu kuma su kuma sun shagala da mata da komai da komai amma kuma martaban su ya wancan martaban su ya wancan saboda shi abin wani lokaci ana aunawa da wani wahala ka sha iya wahalan ka kai kaɗai ko wahalan al'umma iya wahalan ka kawai ka ɗauka ko wahalan al'umma akwai wahalan nauyin al'umma a kanka ma'ana ka ɗauke musu ko kuma kai ka jure ne ka iya ƙoƙari ka gyara kanka a rayuwa to iya wannan shi ake nufi da irin wa'annan da shi ana samun bambance-bambancen tarakin matsayi wa haka za haka abin yake shi ma ya dara kuna min lazzaci cikin abin da riska wajen jin daɗi wannan imi da ni'ima wal farahi da farin ciki wasu surur da farin ciki da ya su allau ɗulibu ta inda koda sun nema bilhuri da ‘yan matan aljanna lahajatan wahidatan lahaja ɗaya lasta ga su minhum kama yasta ga su ahalin nari min nari za su nemi da su yi tawassuli suna neman istigasa a taimake su a raba su da matan kamar yadda yan wuta suke neman suke istigasa a raba su da saboda za a shagalantar da su eh fahim hasatul uliya min safawatul lahi kuma ga sunan suna daga cikin kebantattu madaukaka daga safawan Allah wa hadal maqam afdalu min al maqamati wannan maqami yana daga cikin mafifita daga cikin maqamoni wa alaha وهذا المقام لم يكن لأحد من العالمين سوى هذا الطائفة وأن مقامي بقوة يكل شبه أشين وأن الأمة سوى هذه الطائفة إلا هو صلى الله عليه وسلم له هذه الرتبة العليا شين من ذا كده وأن الرتبة العليا مع مشاركته للعالمين تارد مشاركة وتنسو عالم في شهوة البدن والفرج كذا مغانا أولاً درجة درجة إيه maganan aure daraja ce fa haza la yajibu an haza ga shi nan ga matan ga komai amma kuma ba yayi auren amma ga abin da ya koma can sai na Umar bin Al-Khattab yake cewa yana kwantawa da iyalinsa ba dan sha'awa ba iyalinsa amma yana kwanciya da ita ba dan sha'awa kace dan me yace liyas ulal ardi bi qawli la ilaha illallah ko matar da ta samu ciki dan a samu mai fadar la ilaha illallah a duniya liyas ulal ardi bi qawli la ilaha illallah kaga irin wannan to wanda zai yi dan sha'awa da wanda kuma zai yi dan ɗaukaka kalman Allah ne ni ya raba ɗaya bace wato ba su ne a gabansu ba kawai Allah shi ne to kaga shi ne ya kace to sai da wasu daga cikin wanda aka yi la yajibu an hada wa hada la yajibu an akhar fa huwa bid darurati ad-darura anna man zaqa zalika fi janabin duk wanda ya dantsani wannan cikin janibi lan ya kadar an yalkata ila gari ba zai iya ya waiwaya zuwa ga wani ba wa man allafa talazuza wanda ya ji daɗin wanda aka haɗa masa jin daɗi bil huri da ‘yan mata wani wa'un ni'ami da nau'in ni'ima lam ya kadar an yashi ta lihadar matsalabi bai isa ya tabbata ga wannan manema ba wala an ya huma haulahu balle ya nitso ya shiga ciki illa huwa sallallahu alaihi wasallam yasa sai da Aisha take cewa ayyukum malaka irbuhu misra rasulullah manzo Allah zai yi alola ya yi kiss da matansa zai yi alola ya yi kiss da matan shi kuma ya tashi ya yi sallah to kai ma tunda sunna ne sai ka yi to shi yasa sai da Aisha tace ayyukum malaka irbuhu waye yake mallakan haka kaman annabi to kaga ashe gashi nan a wannan kujeran kuma a wancan kujeran shine ma'ana انتهى ما أملاه علينا ومن كلام رضي الله عنه yana daga cikin maganar Shehu Tijjani da yace ma'anan nahabatul ilahiyya zabura ta ilahiyya hiyar qiyamu lillahi billahi shine tsayuwa dan Allah cikin Allah bila mumazajatil hawa amma babu cudanyan son zuciya inna hawan nan kai ana ana ana bugawa da ita innal hawa lahu al hawan bi ainihi والسريء كل هوا سريء هواني إن الهوى لهو الهواني shi son zuciya walakanci ne innal hawa lahu al hawani bi aini wa sari'u kullu hawa sari'u hawani inji mai talimi kenan falan yabqa ma'ahu shay'un babu abin da ya saura wa mutum min mutaba'ati hawahu daga abin da ya fife da zai son zuciyarsa wa shahidu haza abin da zai baka labari annaba abdur rijali wasu daga cikin mazaje da kala baladin gariban sun shiga wani garin da ba nasu ba fa ja ila dukkani sai suka shiga wani kasuwa la yashtari halla dan su sayi madi fara al'awani mamlu'atu hamran sai suka ga waɗansu kokuna cike da giya wa zanna annahu hal sai suka yi tsammanin madi ne fa qala lahu sahibu dukkan mai shagon yace musu ay shay'in tanzur me kuke dubawa inna ma wa amru giya ne kala sai ce hina izin lazima ne fardun fashagala bi iraki eh ce ayyadi zance ne dole ne zubar da abin da ke cikin wannan kwanon wa kasara awaniha in kakkarya koraren wa karwaje da fiya sab'un kistan ya samu rabu saba'in fa kasara min ha tis'a wa tis'ina wa baqi wahidin ya karye tasa'in da sittin da tara ya ba ɗaya a cikin saba'in fazannan rabu dukkani anna amir albadar da arsala uli ya fa'ala zalika sai zaton sarkin garin ne ya turo shi ya haka faza haɓa da amir albalad sai je wajen sarkin garin wa ƙala ya ce hal ba asali man ya kasar al'awani alhamra alati indi ya ranka ya daɗe kai ka turo wani mutum ya zo ya kari ya kakkare kwanukan giya na wanda nake sarwa ƙala la sai ce ba ni ba ne ya ce lam ab'as shay'an ban aiki kowa ba a kalal amiru sai sarkin ya ce alayhi jil'ana a kamun shi falamma a taubihi lokacin da suka zo da shi kala lahul amiru sai sarkin ya ce lima fa'alta ma fa'alta dan me ka aikata abin da ka aikata kala ya ce fa'altu ma badali kawai abin da na gani ne kawai na ga yayi daidai da ra'ayina na kari na yi fa'al ma badalaka kai ma ka aikata abin da ka ga yayi maka ji sarkin ya yi faɗa wa sarkin faƙala ya ce hal taraka shay'an ya bar wani abu ƙalu na'am ya bari taraka jisan wahidin ya bar ya bar rabo ɗaya faƙala lahu sai ce lima tarakta zalikal qis dan ne kamar wannan guda ɗayan kala ce lamma lamma qala li rabbu dukani innahu amrun akhazatni giratul islam lokacin da yace min giya ne mai shagon sai kawai kishin musulunci ya dauke ni fa fa'altu zalika yana na kakkariya fa ana fi asna'i zalika ina cikin fasa wannan haddasat ni nafsi sai zuciyata ta bani labari bayan qalat sai ta ce laka halun ma Allah ya ta fa'alta haza eh kana da wani ai kai ba komai dan in ka sha wannan fatarattu sai na bar dayan wahibtu an yakun zalika hazzan li nafsi sai kuma na ji tsoron kare zamo rabon zuciya ne faƙal amir sai sarkin ya ce an harju wa an ku fitar da shi daga wani na fai ne la ɗaƙata libihi ba ni da abin da zan yi da shi fa a harju sai suka fitar da shi bi ma'ana ya bar ɗayan dan kansa ne kuma sai ya zo ya sake jin tsoron Allah ya faffasa duka sittin da tara saboda tsoron Allah ɗayan sai ya bari sai ce to kuma kada kasance ina shan wannan kuma neman shiga amma da ya bari da shi sai ya bari saboda Allah to da ya yi wani abu kaga fasari'u kullu hawa sari'u hawanin innal hawa lahu al hawan son zuciya bacin zuciya eh son zuciya bacin zuciya waruya anna rajulan qarima ila baladin an rawaito wani mutum ya tafi wani gari fawajar biya shajarar tuba domin dunin lai ta'ala sai aka ga wani yana bauta wa bishiya ba Allah ba falamma asbaha shi kuma ma mutumin da gari ya waye a kaza fa'asan sai ya dauki gatari wa zahaba ilaiha sai ya je liya kada ha dan ya sa da bishiyar fa ataratu iblisun fi suratu rajulin sai iblis ya bijiro masa a cikin suran wani mutum fa qala wa yace aina turidu ina za ka da gatari da asba قال أريد هذه الشجرة التي توبد من دون الله لنقطعها zan je wajen wancan bishiyar ne wanda ake bauta mata zan sare ta ko miye wuce kala utruha kabata kabata warja tajri indaka ra's warje tajri inda ra'suka salat dirhami ko ma gidanka zaka samu dirhami uku a wajen kwancenka faraja sai ya komo falam yajid bai samu ba faraja anil lagadi liya qabaha sai ya dawo don ya yanke ta fa tara lahu iblis fi tariqi sai shaydan ya sake ganin sa akan hanya fa qala ya ce aina turidu ina kake zuwa kake nufi qala ya ce kada kada tilka ashjara zan yanke wannan bishiyar ne allati tubadu min dunillahi wanda ake bauta mata aka bar Allah ake bauta mata fa qala ya ce irji fa innaka in itta hawlaha darabta unqika idan ka kewaya ta ne kuma zan sa ruwanka fa inna nahabata al-ula farkon nan da ka yi layi muka fiya ahadan ba wanda ya ce tsaye da kai saboda Allah kai nufi wa nahbatuka hazi wannan tasowar da kai lima fataka min hajjika kudin da aka ce zaka samu ne da kaje baka samu ba zaka dawo amma nufin ka na farko Allah na biyu kuma son duniya ne baka da nasara da na farkon ka ki komawa saboda kudin in kaje zaka yi nasara amma yanzu in kai zaka sha wuya wassalam من إملاء علينا شو جاني أربط من هنا وسمعت يقول ناجي جاني شو كل ما هلك الله في الدنيا من الدواب دون دبا الله يحلت الدنيا كلها مخلوقة في الجنة دك أن هلك سوى الجنة إلا الأربعة سيقول له كوي الكلب والقرد والخنزير والقنفوز kare biri alade kanfuzu ban san wannan ba wa jami'u dawabul ardi dukkan dabbobin ƙasa la tadkhulul jannata ba sa shiga aljanna illa al ashiya al mustasniyati sai dai wa'inda aka musu istisnai na qatu salihu taguwar annabi salihu alaihi salatu wassalam wa fasiliha da ayayanta wa tayr sulaiman da tsuntsun annabi sulaiman wa huwa hudu shi ma dan aljanna ne wallahu alam Allah shine masani aw sarandi ko wa himaru aziri aziz uzairu da jakin uzairu wa kabash isma'il alayhi salam da da jakin ragon annabi isma'ila wa imaruhu da jakin sa sallallahu alaihi wasallama wa naqatahu da taguwarsa aw bagalatahu ko kandawaransa wallahu alam wa kalbu ahada kafin da karnukan mutanen kahafu wassalam انت من املائي علينا رضي الله عنه تاجي ya zo cikin fatawul alilul maliki yana cewa dabbobin gabaki daya idan sun zo abin da yake faruwa ana ce musu kunu turaba ne su zamo ƙasa to na kafirai za su zamo ƙasa ne amma ta ɓangaren jahannamu na mummina kuma za su zamo ƙasa ne ɓangaren aljanna yadda abin yake kira yawa wa min imlahi radiyallahu anhu qala halattu aljannata ala ra'asi isnaini na halitta aljanna akan abu guda biyu ne isnani wa hamsina alf ala ra'asi isnani wa hamsina alf sanatin shekara dubu hamsin da biyu min man shayil alami anya wannan karatun ai za mu shiga ayyamu ayyamu ne to da mu fara shi yau mun bai shi gobe dan yana da yana da sarƙaƙƙiyar da zai so a buɗe shi za a shiga ayyamun rabbi da ayyamun layi da ayyamun duniya ne shi kuma ba a gane shi ake ba ayyamun fiyomin kanin gidaruhu hamsina alfas sana fiyomin kanin gidaruhu alfas sanatan fiyomin kanin gidaruhu yonina wanne fi girma shekara dubu hamsin da shekara dubu da kuma kwananmu na duniya wanne fi wancan goron wane fi eh gagani ba cike-cike kawai shi malamin zahiri da ya sha wuya wallahi da ayyamun lahi da ayyamun duniya duk yana cikin ayyamuna ne wannan ayyamun da ka gan shi to a cikinsa ake yi wannan ayyamun wannan wanda muke ciki duk wa'incan a cikin nan suke Eh haka ne. Eh haka ne, haka ne, haka ne. Ka ya mu duniya ba? Haka ne. shi ya sa ai ai shi ya sa ni taba kan ji saboda ai ku yan kwatance ne eh, yan fada to bari tambaye ka da awa da da minci wanne shi yawa to awa yanzu misar karfe nawa ne yanzu duba agogon ka zai zama kawai jiniya awa jiniya akwai lokacin da yake zama daya amma kamar irin wani lokaci na da bambanci na da awa to daga nan zuwa makafa
kuma jini daga nan zuwa china fa zai iya zama yanzu shirin to shi kenan to ya aka yi kuma minti ɗaya ne amma awan ya bambanta
saboda yanayin ne ba ɗaya ba Eh, da ka sake tunani kafin ka bani amsa wanne ya fi girma awan ne ya fi girma ko mintin awa jini to ya aka yi duk duniya yanzu yanzu sha biyu da minti nawa to wani gurin karfe ɗaya da minti minti biyar ne wani gurin karfe biyu da minti biyar ne wani gurin karfe uku da minti biyar ne wani gurin karfe hudu da minti biyar ne me yasa ya zama karfe hudu mintin kuma yana nan daidai
saboda awan shi minti jide ne amma awan kuma yana da to wanne ya fi girma
minti eh, awan zai fi girma amma minti
to shi ne wancan din wannan ayyamu a ciki ne ayyamun lahi yake a ciki ne ayyamun rabbi yake duk duniya minti ɗaya ne bai canza ba amma awa daban-daban ne kuma ga shi ne ƙarami tak yake yi ya bayar ko amma shi ɗaya ne bai canza ba amma wancan kuma ga shi ya canza tunda yanzu waɗansu na cikin tsakar dare ko amma inda za ka je ka duba za ga da minti ɗaya ne in karfe nawa ne yanzu karfe shida na dare yamin karfe uku ne na dare a wani gari da minti ɗaya in karfe takwas ne na dare da minti ɗaya ne in karfe bakwai ne minti ɗin- mintin dai baya canzawa kuma gashi shine bugu ɗaya yayi kewaye duniya wancan kuma ya kasa kewaye duniya ya daidai
ya fi ya fi abin awan jini da ake faɗa kenan wanda kake ganin kaman can zaka kamun nasi
don kana jima cewa ba ruwan da aljanna na Eh. ba ma abin haushin ba ba ruwan su aljanna ba ma matan ma ba ruwan su har neman Allah ya in Allah zai bijiro mun zai ce Allah ka taimake mu ga kawar da su kaga kai kuma yanzu kana neman kuɗin hada kuɗin sadaki ne ma mu ya gagara yawwa shi ya sa aka ce shi manzo Allah ya hada da wannan amma ya kai su matsayi amma ba kowa ne ke samun wannan din ba ka ga wani abin da ya tsayar da shi ya shagalantar da shi gaban bauta wa Allah to shi ne
kudin da ya samu za su shiga da shi da ko kai mun ka ba kuɗi ai ba za mu ganka nan ba
zan yi sadaka amma shi ma ibada ne
ai ibadan kala kala ne amma ba irin wancan ba yanzu sadakan da sai ka ga dama wancan sadakan da ka bayar a ne maka washe gari ba ka kawo daidai ba za ka iya ka yi ce ne ba daidai ba a zuwa kwace ledan a jefar kuma washe gari ka sake kawowa don Allah dole
ai ba da su ake ba da Allah na wani kari ya gaji don baka shigo ba ne اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتف لما سبق ناشر لك الحق ولا هدي إلى شرارك المستقيم ولا آلي القدر من دار العزيز فلا تختم له الأزل ولا أبدا الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في الإمكان واحد يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.